ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode wa Allah da ta tara mu din ci gaba da karatu a littafin mu na Nabiyur Rahama sallallahu alaihi wasallam kuma muna karatu ne a babi na kusan ƙarshen littafin da yake magana kan rashin lafiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wacce ta ci kuma Allah masa wafaci haka ne ko za mu tashi ne a inda yake cewa bayan sati mun karanto abin da malam ya kawo dangane da abin da ya faru na rashin lafiyar manzon Allah daga farko ya fara da ciwon kai ya tsananta ya zama zazzaɓi haka da ya bi ta ci gaba har mun zo inda mazalla ya umarci matansa gaba ɗaya da su zuba masa ruwa mai sanyi a jikinsa saboda ba zuwa masallaci ba ya fita suna saboda tsantsan zazzaɓin da ke fama da shi ya ce su mar a zuba masa ruwa mai sanyi a jikinsa ko ya ɗan samu ƙarfin jiki ya je ya samu sallah kuma hakan aka yi aka zuba masa ruwa a jikinsa mai albarka ya samu dama-dama ya tashi ya je masallaci in sallah ganin ya shiga masallaci sabai suka yi murna suka yi farin ciki na fata an gane har limami ta zama baka yake ganin cewa to ai ga manzon Allah ya zo to mai tsayi ne kuma sai ya ja da baya wala ce masa a ya ci gaba da sallarsa ma'ana manzon Allah ya amince ya yarda da limancin wa Azra Abubakar a ƙarshen daraja kenan ko manzon Allah ya yarda cewa ya zama limami shi manzon Allah bi shi a matsayin mamu tun da ransa sallallahu alaihi wasallam wannan ba karamin daraja bace Allah kara masa yarda to haka muke ta karatu har aka zo cewa manzon Allah ya yana kwance sai sa kira masa Fatima yarsa kenan a lokacin kuma dukkan ƴaƴansa sun rasu ita ita ta saura a duniya na na Fatima yana kwance ta zo ta ta shigo ta shigo gidansa ta same shi a ɗaki sai ya kira ta tafiya mata magana kamar ratsa daga hisa ita sai ta fashe da kuka bayan ƴan mutuna kuma ya ƙara kiranta ya ƙara mata wata magana ta daban wadda ba wadda ji sai shi da ita kaɗai ta kuma ta dariya so bayan ya rasu ya ga tambayar me manzan me ya faru ne a lokacin guda ga kin yi kuka kuma kin dariya ta ce ai ya ban labari ne cewa lalle wannan jinyar to a ciki zai rasu ba zai tashi ba daga sai ne kuka saboda alhini da zai rashin mahaifina na fata an gane ya ce dariya da ne kuma shine ya ban labari ya kwantar min da hankali cewa ki kwantar da hankalinki ai duk a cikin zuri'ata ina ki fara bi na bayan na rasu haka sai ta murna ta daɗi saboda abin da manzon Allah ya faɗa mata malaka cewa wa hina radiyallahu ta'ala anha ma bi abiha min karbin na na fadimar ta ga irin abin da manzala ke fama da shi na damuwa da tsananin ciwo da zazzabi ke fama da shi yana cikin abin na rashin lafiya da suka yi shakin marbi da tsananin rashin lafiya ala take cewa wa tarba aba ta ce wa yo babana yana cikin damuwa yana cikin rashin jin daɗi saboda gajina ta dame shi ƙala sai manzon Allah ce dai sa la abiji karbun ba'da yau kwantar da hankali ki ai daga yau baban ki ya rabu da bakin ciki ya rabu da damuwa na fata an gane saboda zai koma ga Allah shi kuma magana da manzon Allah ba shi mun Allah ba mu labari cewa hatta mumini idan zai mutu to daga zuwan da zai mutu zai gane cewa ga cikin jin daɗi kafin ma a ɗauki ransa za a turo masa mala'iku farare masu farin siffa masu can gani masu fararen kaya masu ƙanshi to suna rarracinsa suna da sa'adar lahira cewa kada ta da hankalinsa kada ya bakin ciki da damuwa zai rabu da duniya da 'ya'ya da waye da sauransu zai dawo cikin su ne ci gaba da rayuwa ana rarracinsa to har ke wani murmuri ko kenan wanda ya yi yadda da manzon Allah kuma ya yi biya ga manzon Allah to ya kuma ga shi manzon Allah kansa sallallahu alaihi wasallam yasa a gurin mumini wanda zai mutu ya fi kowace rana farin ciki a rayuwarsa Allah ka bamu wannan imani ya Allah Allah ta madanto haka suna na bamu labarin cewa ai masu imani da suka tsaya kan imani in suka zo mutuwa to za su gamu da wannan abin da mazala ya ishara a cikin hadisin saukar mala'iku suna kuma rarrashin su cewa Allah kawfun alaihim wala ko Allah ta kafu la tahzan Allah ta mura ci ta cewa tarfa ba ko yo baba na ina cikin damuwa ga duniya ga bakin ciki ga fama da yake fama da shi qala sai magana sai masa ya ce masa laisa ala abiki karfin ba azal yau kwantar da hankali ai babanki da kai ya rabu da bakin ciki da yau ya rabu da damuwa zai koma ga Allah ba kuma haka a gurin koma ga Allah mutum mai imani ma ranar farin ciki to bare kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ga eh falamma mata alaihi wasallam qalat ana wannan hali sai da Allah ya cika sallallahu alaihi wasallam sai da take cewa ya abata ce ya koyo babara ko azaba rabban da'a ya amsa kiran ubangijinsa ta ce babana mahaifina ya amsa kiran ubangijinsa na fata an gane aga ta tabbatar da cewa bazan Allah ya rasu ya koma ga Allah ta tabbatar da asalin tauhidi mai tun da haka zaman da nake a yanzu haka akwai ne wani ake musu manzo Allah ya rasu ko sanin da da su ba a cewa manzo Allah wai ya rasu kuma gashi da kansa ga hadisai ga ayoyin Qur'ani kace azaba rabban da ya amsakar ubangijinsa ya abata kace ya babana fi da fi kai shi ma'awa wanda mun komarsa shine a jannar firdausi ita ce komai ne a cikin aljannonin da Allah ya yi wa gida Allah kuma ta asin fefin su ma akwai wani gida na musamman wani matsayi na musamman wanda duk duniya ta halittun Allah mutum ɗaya aka keɓe wa wannan matsayin ya ce kuma ina fatan ku taya ni addu'a ya kwaɗo mata in samu wannan matsayin shi ne alwasila ke ko ya ce ko na da Allah aljanna ta ku ce Allah ka saka mu aljanna firdausi ke ƙororuwa a cikin aljannonin gaba ke ɗinsu Allah ka saka mu a ciki ta ce shi ne makoma ta babana ina na Fatima radiyallahu anha ta ce ya abako ya abata ila jibril man a man ahu ta ce ya babana ya koma ga Allah to yanzu wa za mu yi wa za mu faɗa wa shelar ko sanarwar mutuwarsa sai jibril alaihi salam saboda shi ne yake saukowa da wahayi ta ce ganawa da manzon Allah kullum ko lokaci lokaci da ka saban Allah to yanzu ga shi manzo Allah ya rasu kaga wahayi ya kare bai sako ba ce to za a yi wa mala'ika na ayi na manzon Allah mana sanarwar mutuwa mana shi za a yi wa ta'aziyya ko jajen rashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma da dukira bayan an je an gama duk abin da za a yi saboda manzon Allah ya rasu za mu zo mu karanta ba farka da lakabin da shi ba sai da ɓangar suka ta faruwa iri daga baya an gama an je an tabbatar da komai ya tabbata an yi sutura an yi komai an je an yi sallah an binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta take cewa bayan an gama ta ce qalan li ana ta ce wa an malik radiyallahu ta'ala anhu ta ce wa kaifa qabat nufusakum an tahassu ala nabi sallama at-tura ce ya ce ana ya yaran ku yi ya kuka ji a ranku da kuka zuwa manzon Allah kasa wannan magana karamar magana ce ya kuka ji a ranku ranku da wani yaƙi kun ji kun mutu kun zuwa manzon Allah ta kun binne shi a cikin abin nan to amma mai ga nan ba mata da haka Allah ya ce ai manzon Allah ne ko da mun bai haka shi yasa haka aka tabbatarwa harkar jana'iza zuwa makabarta aikin maza ne saboda su Allah ba su karfin zuciya ka tuna da damin da ke mahaifinka ko ɗan uwanka ko ɗanka ko matarka ko sun yi su ya zama da ƙasar ina wani a kira ka ko a ɗan kungayar abin kuma ta cikin kabarin kana tsaye ka karɓa ka riƙe shi ka saka shi a cikin kabari ka karɓa abubuwa na da ko falan ko menene itace ko a shirya a kai kana kallo ko ya ce haka kuma sa ka sa a riƙe wannan idan ba Allah ba da mutum ba ku ne mai wahalar gaske wannan abu da idan kai je kawai a rubutar ka bai fita ba duk da kana ta addu'a kana alka to amma haka ne shari'ar musulunci haka ne jarabawar musulunci zai shari'a dama umarnin Allah da kuma farin halin da Allah fara shi ne addini ne na ba ta gane kace ya kuka ji ya ku anan yaron ku yaji da kuka zuwa manzon Allah kasa kuka binne shi kaga abu ne wanda ba daɗi amma kuma ya za a yi to dole haka za a yi kisa sahabi ya kuka gamuwa da musibu da bala'i a duniya da ba a taɓa gamuwa da nesa kana rayuwa da manzon Allah gashi a gaban da kuna komai da shi a sai ya rasu da ke za a je a yi kaza a yi kaza a je makabarta yadda ake kowace irin makabarta kamar abin nan mamaci haka za ku a yi masa ko na rami a yi kaza a yi zuba kasa a rufe a tashi sallallahu alaihi wasallam yaran su zai kasance ya sabai daga nan da yawa suka bar madina suka bar garin madina da yawan sabai suka bar garin madina ba za su iya zama ba sun san da da ka sha kwana ga manzo Allah gaban ka kana zuwa masallaci gashi nan a zaune yanzu babu shi daga ba za su iya jurewa ba. Shi sa kuma yake cewa a wani hadisi duk wani da aka masa wata mutuwa ko wani bala'i ya same shi to ya tuno babban bala'in da ya samu da shi a tarihin rayuwa shi ne rashin manzon Allah sallallahu yanzu da ake kuɗi za a bada dan aje a gaishe ko da kuma ka bara ka bada ba ko da kuma ka bara ka bada ka je ga manzon Allah ba ka gaishe kamar magana ya maka murmushi ko ku gaisa da shi hamza hannu ko da kuma laka ba za ka ba da shi ba amma babu haka Allah ya rubuta amma zaman ka da shi kamar kana tare shi ne ka hukumar minsa da kuma halin da ya hana ka hannu sai ku tashi tashin kiyama ga haga shi sallallahu alaihi wasallam Allah ta kama shi haka thumma taqulu aisha take sallallahu aisha radiyallahu ta'ala anha kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi maradihi alladhi mata fihi take sallallahu aisha manzon Allah ya kasance yana maimaita wannan kalmar a rashin lafiyar da ya rufe a ciki wanda bai tashi ba kaga alamun cewa wannan abin da yake faɗa mai matuƙar muhimmanci ne sai ce na da tashi yana gadan mutuwarsa duk mutumin da yake ya faɗi wata magana da ya zo lokacin mutuwa shi ce wasiya ta fi wasiya muhimmanci da ƙarfi domin sai yanzu ƙarshen rayuwa zai rasu mahaifinku sai ce wani ku zo ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza ko ce wani ka yi kaza ka yi kaza abin da da baya faɗa ma ko abin da dama yana faɗa maka amma sai ƙara nana ta maka yi don kai mai hankali ne wannan magana da ya faɗa in umarni ne za ta aikata shi in kuma hannu ne za ta hannu in dai kana da hankali saboda babbar magana ce mai muhimmanci da yake so kai ko ce maka ina so ka yi kaza ka yi kaza ka yi haƙuri da ƴan uwanka wani haka ne ce maka saboda duk kawai da kai a duniya akwai matsaloli a ciki kace ka yi haƙuri da saurari ka yi kaza ka yi kaza kaga to yana mana wannan kalma yana ganin mutuwarsa yake cewa ya Aisha ko yace ya kina da Aisha ma ilani ma azalu abi al-mutalim man akaltu bi saybara yace mata ai ban gushe ba ina da radadi da zafi da wannan abincin da nace a kai bara in mutum mun karanta a baya cewa da aka tajin kai bara ya zauna a sai da ya saba in ya saka rijiya gina zama a kalla kwana uku sai wani tambaya daga cikin yahudawa a cikin dabba gaba ɗaya manzon Allah ne ya so aka ce mata karfata sai ta zo ta gasa dabba ta soyawa ta ya ta mata ita saka guba ɗansu a dabbar gaba ɗaya ta sa kuma wanda mai mai girma mai yawa a cikin karfata ana kawo ta aiko manzon Allah kyauta ta bashi shi kuma tafiya ta kyakkyawan hali sai karba sallallahu alaihi wasallam kuma ya tafi karbata ya ci ya tauna ya hadiya Allah ya bawa shi naman da yake halittun yaɗin ko kafa kamar magana cewa an sa guba a jikina ya kira ya huya ga ya huda da su waye abincin nan ta ce gani tun sa guba a jikina ce waye faɗa ma ya ce wannan karɓar ta bada labari ta ce eh gaskiya na saka don me suka haka saboda idan kai annabin Allah ne ko ka ci babu da zai ba ko kuma kai ba annabi bane kai dan neman mulki ne ka mutu mu huta sahabin da tare da manzon Allah a take mutu da ka fito a kashe ita wannan mata saboda ran wannan sahabin da ya rasu amma shi haƙƙinsa ya yaje mata sallallahu alaihi wasallam to wannan kubar tana tasiri a cikin manzon lokaci ba lokaci ya saka shi yawan jinya tun daga lokacin suka ce malamai bai zama cikakken lafiya ba har ya koma ga Allah to sai suka ce wajen zuwa ta Allah sai Allah ya haɗa masa makami guda biyu na annabi kuma shahidi ya samu kyauta shahada ina ba ta an gane domin a cikin mutuwa gaba ɗaya mai daraja kamar shahada ko Allah ka yasa akan addinin Allah akan kare addinin Allah yace ya ki Aisha ai ban gushe ba ina jin zafin yamman abincin da yake na gudun da yake akai ba fa haza awani in kada ko abahari fi sabiyar sami ta ga nan ma a yanzu haka wata jijiya a jikina kuma tana tsinkiya saboda gudun saboda fala'in da yake cikin wannan abu da haka ne kan da Allah ya mutu a matsayin shahidi kuma ga shi annabin Allah ya samu darajoji marasa iya kakiya min sunni saboda wannan kuma da yake yuridu tilkal ashatu wa samuma lati qaddamat lahu al-yahudiyya fi kaybara yana nufin wannan dabba din da aka bashi a kaybara daga wata mata bai hudiya da ta guba a ciki ثم تقول يا عائشة رضي الله عنها إن من نعم الله علي ذلك سني مد الله عنه زين عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في ليله وفي يوم يصير قسم دولة لألا يمت إذا ما أنت من الله يا رسولي أشكن تاكينا كما يا رسولي أرانا رقانا mun karanta a baya ya ta tambayar matarsa gobe ina ina ko kuma ce musu su masa ilimi gaba daya ya koma gidan Aisha ya zauna har sai ya warke a wannan ya ta tunda idan yana tashi a ran gida za a gashi gidan wanci in mun kwana gobe ran gidan wanci haka yake aka tsaka da shi kuma ga da lafiya ba ya tafiya da kansa ba sai a ɗauke shi amma da mutane guda to sai ne ma alfarma shi ya zauna kawai a gidan Aisha har sai ya warke yau da kuma ilimi to kuma ya zanto an ga mata kamar kwasan kwanaki ko to wannan da manzala kuma ya su a lissafin kwanakin su da suke fatan fatan ranar kwanan na Aisha ba ranar alfarmar wata bacci ta ce daga cikin baiwar da Allah ya mu manzon Allah ya rasu a cikin ɗaki na kuma ya rasu ranar kirki sallallahu alaihi wasallam ta ce wa baina sa'ari wa nahari ya rasu ne kuma yana jingina girgina tsakanin wuya da girji mata tallafe shi na zaune ta saka shi a gaban ta haka ta rike saboda ba zai iya zama da kai a haka ya cika sallallahu alaihi wasallam ta ce wa inna allaha jama'a baina riqi wa riqi ta ce kuma ubangiji ya hada yawuna da yawun manzon Allah karshen rayuwarsa yawun bakinta shine karshen abu da maza saka a bakin shi ta hanyar amfani da aswaki da tattauna da bakinta inda mauti ta ce mai tsaye haka ya faru ta ce da kala alayya abdurrahman ta ani bin abi bakarin da jalawa ta ala anhuma ta ce muna zaune sai dan uwanna na aisha abdurrahman bin abi bakar ya yankin sai ya shigo don yi dubin manzon allah ya gaishe shi da ya shigo ɗakin na aisha yana yin aswaki da aswakinsa a hannu وأنا مذكر صلى الله عليه وسلم يكون تنجد لمنزل الله كازونا كما متين يزونا أزونا هكا أكسا سيأكل كفافنك kuma da lafiya na gabanta a zaune ya tangina da ikon saboda ba zai iya zama da kanshi jinya ta hanyar karfin da ba zai iya zama ba sai dai a rike shi sallallahu alaihi wasallam kaga rayuwa sai hakunku wanda ya fi kowa abun Allah kaga da ke fama da jinya yayin da sosai saboda ka jinya ba illa ba ce ba na kasu bace abun mumi asali ma rahmata da kuma albarka fara'aituhu na ne eh fara'aituhu yanzu ne nayi sai da sai daga man a wani yadi mun tsallake wa bihi siwaku ya shigo gidana da aswaki a hannunsa idan Aisha wa ana nabi sallama ni kuna da gidan manzon Allah a cikin akidina fara'aituhu yanzu ilayhi sai daga sai daga manzon Allah yana kallon asuwakin da yake hannun sarda abdurrahman yayin da nan yake ba zai iya magana ba lokacin amma yana kallon asuwakin kamar ran sai na su wa arabtu annahu yuhibbu suwak sai na gane cewa mazala yana son asuwakin fa qultu sai na ce aquduhu la in karba maka asuwaki ne za ka yi asuwaki lokacin ba ya magana fa ashara bi rafihi an na'am sai mun ta ishara da kai cewa eh to ya ne mutum ya ishara da kansa eh an tambaye shi abu sai haka ko yau ya da kai sama kenan shine alamun eh kenan yace ya manzo Allah in ka maka aswaki ne sai manzo alamun eh kalamul ishara kenan fatanawaltu sai da karɓi wannan aswaki fashtat na ne fashtattu alai wa kultu alayyar bulan sai da dakar ba aswakin aka ba shi to ya yi tauri shi ba za ba zai tauna shi ba ya rike shi amfani domin lokacin baya jin daɗi rashin lafiya ta masa tsanani a lokacin ta ce sai ta karɓa ta ce in tattauna maka shi ya yi laushi ta da mai izinin ta kenan nan ba sai kara mata ishara bi rasi an na'am ya ce eh ai falayyadahu fa'ammar ta ce sai ta karɓa sokin ta sa a bakinta ta tattauna ya yi laushi in shi ma zai iya asuwaki ya zo a wasu ruwayoyi na hadisi daban ta ce sai da yi laushi ta ba shi da kansa sai karɓa sai ya asuwakin da bai taɓa yin magana shi ya yi asuwaki sosai sosai sosai ya goge ko ina kuma yana cikin gogewa ya rasu wa bai na wa bai na yadda rakawatu ta ce a lokacin da yake asuwakin a gaban shi kuma ga rakawa shi ne wata yar kamar ka ce a yanzu wani ɗan kofi an zuba ruwa ko yar buta an zuba ruwa ga shi an aje masa da ruwa a ci dan abin zuba ruwa kalimi haka fi ha ma'un da ruwa a ci fa ja'ala yadkhulu yadayhi fil ma'i fa yamsahu bihi ma wajhahu sai sa hannayensa a cikin ruwan dan kwaro ne mai dan fadi sai saka hannansa sarbarta a ruwan sai taba sai shafa fuskarsa sai ya ji sanyi a nan فيقول سيتي إن شاب ما سيتي مثلا ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات يا سلام إن شاب كان سروا سيتي لا إله إلا الله إن للموت سكرات lalle mutuwa tana da magagi fitar rai ina da zafi ina da magagi manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ثم نسب يده فجعل يقول في الرفيق الاعلى حتى قبض يدا wannan abu kuma saka ya sai da hannun sama ya daga hannun saka yana cewa fi rafiq al-a'la fi rafiq al-a'la ya ta gane cewa hadisi mun hasan da ya gabata cewa an ba shi zabi ne su annabawa kafin a ɗauki ransu sai an nuna musu matsayin gidajen su za su na aljanna kuma ba su zaɓin a ci gaba da rayuwa a cikin mutane suna so ko ko a ɗauki ransu zuwa su koma ga Allah to haka annabi bai zai duniya kuma ba shi da me zai biya mun ya duniya dama ake da rukuni ya gama yace ya Allah kirra bi gil ala da za ku zama a kan cikin bayin Allah na gore ke hatta ubida wa ma lan yadai yabda kuma aka karbarin sa sai hannunsa ya fadi yanzu hannunsa sai haka ire ya fita ba dole sai ya fadi ba kuma shikenan an gama dan adam ai ba komai bane shi duk abin da kake na waye motsi ba karfin ka bane ba yikon ka bane ba iyawar ka bane da Allah ka bane shi ke magana ta sai abin da kai da kai a ga mutum gashi na lafiya kalau a cire mar kayansa a mar wanka a yi kaza ba ba zai ta a ba ba in ba zai a Allah mai jikta gashi فكانت آخر كلمة تكلم بها اللهم الرفيق الأعلى تذكر شن كلمة دمزن الله يفعل wanda kowa ya ji shine ya ce Allahumma ya ubangiji karfi gina ala ina neman a karɓi na in koma cikin wuri madaukake cikin taron jama'a madaukaka din nan ma annabiyina wa siddiqina wa shuhada ko dawo wata kudur radiyallahu anha ta ƙara cewa a wani magana ta daban ma san nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam wa innahu bayna haqidati wa zaqidati tace manzon Allah ya rasu a lokacin ina tsakanin kirjina da wuya ma'ana na jingine dai a jikin ta haka dai karshen abu da Allah ya mata daraja ke radiyallahu anhu ya ce fa la akrahu shirkul mauti li ahadin ba'da annabi sallallahu alaihi wasallam tace ai tun da daga da manzo Allah ya rasu tace ban taba cire ko jin cewa wai wani ba zai samu zafi a mutuwa ya annabin Allah da yake fama da ransa gaba a karɓarsa zai sa hannunsa a ruwa ya shafa a kansa saboda jin sanyi kuma yana cewa lalle mutuwa akwai magagi a ciki akwai wahala a game da zarar rai manzan Allah Allah sallam sai daga nan kam ba ta jin wani koma waye mata ya gama yau an gama وكانت وفاته صلوات الله وسلامه عليه تشي من زن الله يا رسولي صلى الله عليه وسلم كرتبتها a lokacin da tsakiyar abin da tsakiyar hantsi gari ya waye an sallar asuba ana ta fito kamar a yanzu a ce makarin karfe tara goma ba yi bane tsakiyar hantsi sosai to kamar irin lokacin da Allah ya rasu sallallahu alaihi wasallam da safe ke ko bin yi bisnin a ranar litinin ibn asara da rabi awwal sha biyu ga watan rabiul awwal kaga wannan maganar da malam ya kawo duk malaman tarihin musulunci sun tabbatar babu ko shakka babu sabani cewa manzon Allah ya rasu ne sha biyu ga watan Rabiul Awwal ko kuma a maganar yaushe aka haife shi ai mun karanta ko babu wani takamaiman ilimi da yake tabbata da nassi karara cewa ana kashe a sha biyu ga watan Rabiul Awwal wannan babu duk abu da ake faɗa akwai maganganu akan wannan matsala amma cewa ya rasu sha biyu ga watan rabiul awwal wannan babu sabanin malamai ko da ci kuma ranar litinin manzon Allah ya rasu da hanzi sallallahu alaihi wasallam ta ce a shekara ta nawa ta goma sha ɗaya alhijiriya wa umruhu ina ɗaya shekara talatin wa sittuna sana talatin da uku manzala ya bar duniya ya kai shekara talatin da uku sittin da uku afuwa sittin da uku wa salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi ila da amincin Allah da albarkacin Allah tabbata gare shi imamul muttaqina shugaban duk masu tsoron Allah wa khatamun anbiya cikamakin annabawa wal mursalina da kuma manzanni wa abdul kalqi ajma'in mafificin dukkan halittun Allah gabaki ɗaya ne wani haka shine a takaice an kamu karatuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai asila ne kuma ta yi muraja'a ya ce abu na farko mata ba za mu da su zama yaushe manzon Allah fara rashin lafiya ai mun karanta ko yaushe fara rashin lafiya a ƙarshen watan safar ƙarshen ƙarshen watan safar zuwa farko farkon watan rabiul awwal haka mun kace ya yi lafiya sati biyu mu sai sallallahu alaihi wasallam ya ce da mashi da alaihi mardu a maraba bakarin an me yusalli bin nas ala ma za jallu hadan al akbar ya ce al ikhtiyar da manzon Allah ne lafiya ta masani baya iya zuwa sace sallah da kansa ya umarci waye sallah ta da babakar to wannan zabin da manzon Allah yayi da yake nuni akai shi ne manzon Allah ya nuni kalifansa shi zai gaji da ran da yace shi ya bada sallah ya limanci har ma mun karanta suka ce ya manzo Allah ka sa wani yi mana ba Abubakar ba ko yace a ku ce wa dai Abubakar ya sallah ya manzo Allah ka umarci Umar ba yace muru Abubakar a wata ruwa ba ce waye duk ku kun da ake kun ce ba shi zai ba shi kuma Allah ya yi ya ce sai Abubakar kaga shi ke da magana ta kai kuma ran Allah to har wannan nuna muka cewa manzon Allah ya yi ishara sana wa bakare gaje shi tun da gashi da ransa duk wanda ka sani lokacin bai rasu bina nan amma manzon ce Abu Bakar zai ba da limanci to haka ba mu kada kuma zaɓo na mutum khalifa tunda shi ya yarda da cewa da shi ne shugaba ko tunda a lokacin duk wanda zai ba su sallah ya limanci to ya tantance duk abu da ke sanar kamala ne ba irin yanzu ba ne. gaskiya ne ya ce abu na uku iktasatul aisha ko radiyallahu ta'ala anha min bayni sa'ir zawjatihi khasa'isun kullu tasal minha nana aisha ta ke banta da sauran matan manzon Allah da wadansu darajoji da yawa ka faɗa mana guda guda ko nana aisha ta samu darajoji da ita kai take da matan manzon Allah gabaki daya faɗa mana guda uku ba ga shirin zama an faɗa ba daga cikin ne manzon Allah ya mutu a cikin ɗakin ta wani matar zama ce a ɗakin ta mutu a cikin da kwana a ɗakin bayan an binne shi kuma a ɗakin aka binne shi yanzu sauran mata manzon Allah ka san ɗakunan su amma ita ba har gobe har jibi ka san wannan ne ne da dai misali area gurin da ɗakin da za a yi inda ana zuwa Madina ga kabarin manzon Allah da sauransu tare da cewa ba fa a shiga kabarin manzon Allah ba malamai suka ce ba ta wajen shekara ɗari nawa ba ba wani mahaluki da taɓa shiga wurin ba daga nuna wani abu kamar muke bari kirista ta jama'a wani ne kamar wani wannan duk ƙarya ne fa ba ku gani a wayoyi wani duk ba ba ba ba wannan kawo da Allah ƙarya fa duk wanda ya wannan ƙarya wa manzon Allah Allah tsare imani yace abu na hudu kudu tarihin fatihi bil yawmi wash shahri was sana fada mana date din da manzon Allah ya rasu da rana da wata da shekara shine 12 ga watan Rabi awwal haka ko shekara ta nawa 13 bayan hijira kala ta fada ki dan mutum kana bacci ya dan gaje wata an bashi a sanar a makaranta ko yau da manzon Allah ya rasu sai ke gyara wani a ga ta samu sallah a gansa matsala ke yace abu na biyar ma ya ake kalmatin na tsaka biha rasulullah wata kalmar lalab a ta karshe wanda kowa ya ji a gurin da ake rauni shine ce Allahumma karfiki da ala sai abu na gaba wa qawul masabu ala umar radiyallahu ta'ala anhu bala'i da masifa da bakin ciki da damuwa da Umar ya gamu da shi da ya tabbatar cewa manzo Allah ya rasu wani irin abu umar ya ji na damuwa da zuciyarsa to da ban magana ce ba kawai zaka mutum Allah ya rasu ya zaka ji ko a yanzu ko zaka tabbata ba ya rasu ka ta wani iri sai dai ka so yake iskar da ka ta inna lillahi to ya ka dan samu su ya zo da to haka ne wani kuma tabbata manzon Allah ya rasu لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة عظيمة ما لا يكفى للي متور من الله ce babba mai girma wa haulan mahilan wani abu ne mai firgitarwa mai girma mai tsoratarwa ya ce wa kaɗaban ko mene ne jalilan ala musulmina jami'a wani abu ne mai girman gaske da ya girgiza duk mun a lokacin da maza lafiya rai a madina ko a duniyar ma musulunci a lokacin a ce maka manzan allah ya rasu sai ka ji abu wani iri saboda girman sa da matsayinsa a zuciyar mu yace da halaminhu kibaru sahaba manyan sahabbai sun samu rudewa saboda girman kalmar cewa manzo Allah ya rasu sun kasa ɗaukar abin faran ɗaya saboda nauyin abin da kuma tsantsar kaunar su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sai radiyallahu ta'ala anhu minhum wa min kadab radiyallahu ta'ala anhu daga cikin sahabbai da suka samu kansu a wannan hali na shiga rudani saboda tsantsar kaunar su ga manzon Allah kuma da ke ya rasu suka shiga rudewa farar daya akwai kuma dan kasabi Allah kara masa yadda yace akbal Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu ala fasin fi maskanihi bi sunhi sai Abu Bakar ya dawo ya nufato masallacin manzon Allah akan dokin sa daga wata anguwa ko dan wani kauye a bayan gari sun ana ta masa sun an san gidansa guda biyu ne a ranar ya kwana a can gidan shi da yake wata unguwa ba a nan kusa da gidan manzon Allah su kaga ya tsala asaban shi a can ya gama abin da yake zai tafi kuma masallaci su game da manzon Allah a ci gaba da abin da aka saba kuma yana zuwa sai ga taro a masallaci ya ga taro sai ya samu labari akan hanya bai wace masa ai kaza ne ya faru kaga da yazo ko sai ga taro nan su biyo kuma magana ba saboda shi Allah ya sa masa hasan da za a samu waraka daga cikin wannan rudan da ya samu mutane a lokaci ina fata an gane hatta dala sai su akan dukinsa fa da kala masjida ya shiga masallaci fa lam yukallimu an-nas bi kuma magana ba hatta da kala Aisha sai wuce tiran tiran har cikin gidan manzon Allah ɗakin da Aisha fata wasu sallama wa huwa mubshin bi sabi sai ni fatugun da manzon Allah yake kwance an rufe da wani tufafi an rufe shi gaba ɗaya haka kirif fa kashafa alwajhi sai ya bude fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ثم أكب عليه سيسوقيا وقبله يوم عمر الله بسم باتش وبكى يوكا ثم قال يسي بأبي أنت وأمي يا مزن الله زم فنشيك دقوا دقوانا والله لا رنزل الله لا يزمع لك لا لك موت تيني الله بازي مسا kai mutuwa su bi ba mutuwa ɗaya ce kuma ka riga ka yi ba za ka ba za ka ƙara ku ba nan gaba ba saboda ai mutane sun rude ko suna cewa manzon Allah bai rasu ba dan shi Umar ma ta saka biye zare yace duk wanda ya ce manzon Allah ya rasu tana fille masa kai manzon Allah ba rasuwa yi ba zai je ya gana da ubangiji ne kuma ya dawo ya shiga cikin rudani saboda tsantsar kaunarsa ga manzon Allah kuma saboda Allah tabbatar da wani hukunci ya zo na irin ta Umar da ta tabbata ba shiga uku ba na fata an gane amma har yanzu kuma kuma su dauka cewa haka suke tafi akai har yanzu kuma shi daga baya ya bar aqidar ya bar wannan magana ya fahimci me ake nufi na fata an gane yace ya kai manzon Allah lalle ubangiji ba zai hada maka mutuwa hasobi ba amma mota amma ita mutuwa lati ka tafta alaita wa nakar ku mata fa kad minta ka rasu ya manzon Allah kamar yana magana da manzon Allah ne amma da yake so ya karantar da al'umma addini ya zauna daram kar ayi raurawa na fata an gane sun makaraja Umar yukallimun nan sai ya fito cikin masallaci ya samu ya ta magana a cikin masallaci ina cewa duk wanda ya ce manzon Allah ya rasu sai mun lissafa shi sai mun kiyaye shi sai mun masa hukunci munafiki ne shi manzon Allah zai dawo gana yake da ubangijinsa zai dawo a cigaba da abin da ake yana ta magana an cewa ya jin kana sauraron sa ina ne shi fakara soci idris ya umar ya kai umar ka zauna abubakar ya faɗa umar da ƙarfi ya umar ka zauna fa ba umar an idris shi ko lokacin ya riga yana cikin wani hali daban bai ma ji mabaranta na ma ya dauka da shi aka koyi ma ya abin da aka faɗa za ka bai zauna fa aka balan nasu alaihi to kaga yanzu sai zo tsaya tun daga abubakar ya zo sai aka bar gurin umar kuma gaba ɗaya ai sun san waye babba duk ba sun yi da cewa bayan manzon Allah sai abubakar tukunna umar haka suka tafiya dawo to ga abubakar ya zo da ana zan magana gun umar sai aka bar umar aka yoyi aka dawo gurin wa abubakar arshi me zai ce saboda an shiru a wani tashin hankali da ba taɓa kama da shi ba a duniya kuma ba kowa ke da damar ya shiga cikin gidan manzon Allah gaggawa da gan manzon Allah din ba na fata an gane to haka an shiga cikin rudani kenan to da aka aka dawo dan aji kuma shi ne zai faɗa wa mutane fa aqbal nasu alaihi wa taraku umar suka bar umar fa qala abu bakr sai wani kuma ce amma ba'du zai bayani kenan ko yawwa aka ce inna alhamdulillah kaza kaza amma ba'du bayan haka faman kana minkum ya'budu muhammadan duk kaga Allah ta mun zuwa Abubakar kuma aikin da manzon Allah ya zo yi shekara 23 yayi na da'awa akan sun abun nan tauhidi to yanzu yana shirye rushe in kace bai rinsu ba zai dawo ko a ga shi ba ta kida kuma da sannan kuma cikin mutane akwai da wala Allah yana musulunci ne saboda manzon Allah na raye to yanzu da yar su zai bar musulunci za ka sai masa wata kuduwa mai kama zuciya yace ayyuhan nas ya ku mutane man kana minkum ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad duk wanda a cikin ku dama shi muhammadu yake bautawa ba Allah ba to tabbas fa inna muhammadan qad nabi muhammad ya rasu kaga wannan babu shakku a cikin na fata an gane ya shirya da cewa manzo Allah ya rasu da ka kowa da cikin hayyacinsa ya ce fa na wajen kalimat wa man kana minkum ya abdullah wanda kuma da ma cikin ku Allah yake bautawa fa inna Allah hayyu la yamutu abadan to shi fa Allah rayayye ne da har abadin abada baya mutuwa ma'ana ya ci gaba da mutar Allah ina fata an gane qala Allah ta'ala yace ai gashi nan ma Allah ya faɗa cewa ina nake wa ma muhammadin illa rasulun qad kana min qablihi rusul sai ja musu aya saboda shi da aqidar ahlus sunna kana faɗan magana dan a gane ba ra'ayinka bane ba ra'ayin gidanku bane ba ra'ayin babanka bane maganar Allah ce ta manzon Allah ce sai kawo aya ko hadisi wannan shine asalin tafiyar ahlus sunna duk abin da ka faɗa kana da hujja ko sai zanto kana da me saka ce ɗalibin ilimi ya zanto shine hujja ce darinsa ina fata an gane shi kuma ɗan kasuwa dari ne hujjarsa ko yau ya ta ku sani ga sha abin da Allah faɗa wa ma muhammadun illa rasulun daga min qablihi rusul shi annabi muhammadu fa bai zanto ba face wani manzo wanda da kafin shi an yi annabawa da yawa afa in mata to idan ya rasu au kutila ko aka kashe shi in qatala alkum sai ku juya ku bar addini kenan na fata an gane wa manyan kalbala kibahi duk wanda ya juya ya bar addini ya koma ga daga digansa wala ya tsoro Allah shi'a zai cutar da Allah da komai ba in duk duniya sun kibin Allah bai rage wa Allah komai ba na fata an gane dan shi baya buƙatar komai a gun kowa shi wadatacce ne wasu zallahu shakirina da sannu Allah kuma zai sakantawa masu godiya masu bin shi da gaskiya wannan ayar sai suka ji sabai kamar ma da babu ta Qur'ani saboda an riga an rude sun manta ta na fata an gane sai zaka so kai alaka da mutanen kirki in ka shiga cikin masifa da bala'i ya su da kai hanya cikin sauki dama ka san abin amma ka manta ka shiga cikin firgici ka shiga cikin rudani sai a ja maka aya sai ka gane shi kenan sai ka da kan hanya kenan ala yace wallahi na rantsa da Allah laka annan nasa lam ya'lamu an nazara hadhihi al-aya kai wannan ayar da mun amma kare faɗi wannan ayar kamar mutane ma ba su dauka ta cikin Qur'ani ba kowa da ya mutata ita amma da ya dawo musu a suka dawo hayyacin kisa laki ta fa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin shi mu'mini duk inda ya shiga rudani daga an ja masa aya ko hadisi dama ya san su dama kayan shi ne suka gada cikin hayyacinsa suka gabaro Allah shi sa ga arewacin Najeriya abu da yawa zai faru suka ba damu ba an baro Allah na fata an gane magana kawai ta kare shikenan an mutu gudu saboda akwai musulunci a ciki yadda abubuwan suke faruwa suke wucewa arewa ba sa yi wa ku saboda tun gurin arnanci ne ta kai mutum ya kasa kansa ta ka ja kaza saboda babu musulunci babu tawakkali a ciki amma na gano shi kaza ba ai ya kara kuɗi ga su Allah sawaje a bani shikenan in zai sai mita ba shi ɗaya halar ya wuce gudun ba zagi ba ta mutunci ya ce hatta ta laha abubakar da ba za su ɗauka ba wannan ayar kamar babu ta ƙur'ani sun mutu da ita amma yana karantawa sai kowa da hayyacinsa dama an san ayar ya ce shi kenan fa an ɗalaƙina ne fatalaka hannasu kulluhum sai duk mutane mutane ta ka ɗauki wannan ayar kowa kawai sai farkan wannan ayar gaba ɗaya mutane ya ce fama asma'u basharar minan nasi illa ya taluha a wannan yinin duk wanda ka gama da shi a cikin madina kawai sai ke karantawa wa ma muhammadun illa rasulun ka gani ko har an tabbatar musu cewa manzon Allah ya rasu kuma sun yadda dama Allah ishara cewa ai zai rasu innaka mayyitun wa innakum mayyitun na fata an gane ya ce kowa ka gani yana karanta wannan aya ina biki eh ya ce kala eh daban gulun mun illa tilha ba ka bar ni ba ka bar ana ba ni ba ka bar ni sai ibn musayyib ne ana ko ani ba ba nawa da ba nawa eh ana ba kawai na daga yace fa akbar ni sai ibn musayyib anna umar qala wallahi ma huwa illa an sabata babakarin yattalaha فعرفت حتى yace fa araftu hatta ma talaqani rijlayya ni shi ta alawa yace wallahi da kace oke a san ku to ni babu zuhuri to ce a kabar ni sai bin usai to shi na ga da mu ne kenan dai yace sai bin usai ya bani labari cewa umar yace wallahi da dai mu abubakar ya faɗi wannan ayar sai na tabbatar cewa lallai manzo Allah ya rasu wancan abin da yake faɗa da zai gane cewa ba kan da yake yace daga nan kuma sai ji kafafuwansa ma san kasa daukar sa ko sai faɗi saboda ya shiga cikin rudani ya rufe yadda da rayuwarsa kuma wani alamun imani ne aiko tunda ai ba ihu yake da cewa ya shiga ku lalace ba na fata an gane ka san masu sa zagin umar suna kawo wannan kissar dan su soki umar to kuma a yi mutum mutuwa ya nuna bakin cikinsa ko ya yi kuka da hawaye wannan ba matsala ba ta musulunci inda aka kana shi ne kuka na kwalala da kuma faɗin abin da yake fitarar mutum a mutunci yau mun shiga uku gatanmu ya ƙare yau wa zai mana kaza ka manta da Allah ne mai to ne shi mutunci ya hannu amma a yi kuka ko a yi shashshekar kuka wannan ya halitta a mutunci hasali ma alamu ne mai imani tausayi ne da rahama haka maza Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam za ka an ka maka mutuwa ba dariya za ka yi ba ka san samu wani gingimin wani sufi wai ɗansu ya rasu sai ki ta dariya wai shi ya nuna mutane shi mai faru ka ji manya ka ji arfin billahi su ana kuka sa dariya to wannan bai san waye manzon Allah ba tun daga manzon Allah dan sa ya rasu aka gina hawaye da kansa yana kuka Abdurrahman ya ce ya manzo Allah kai ma kana kuka ya ce ibn Auf innaha rahama ai shi wannan hawayen tausayi ne rahama ta saka zuciyar bayansa kuma ya ce kamar da dan magana bayan dan ya harasu yake cewa innal aina tadma'u hawaye na farara ina dumu ido na zuba hawaye wal qalbu tahzun zuciya tana cikin damuwa da bakin ciki amma wala naqulu illa ma yuzir rabb ba za mu faɗi kuma magana ba sai wanda Allah ya dade ita wala ba za mu yi Allah magana ta rashin da'a ba yau ga yau ya Allah ya ka dauki din da nake so a to kai ka kera shi ba Allah wani ta yi shi na ba ta gane shi to ba za mu faɗi wannan ba amma ba wa inna ibrahima ibrahima la mahzununa mu game da rabuwa da kai muna cikin damuwa mun yi damuwar rabuwa da kai ba zalla ne faɗi wannan kalmar ba ka ga wannan duka haga ba dai ne wannan sunna ka faɗa tunda baka yi wa Allah katsalandan a cikin aikin sa ba ko baka nuna cewa gatan ka ya kare ba amma ka da damuwa amma mutuwa kai kuka da hawaye duka wannan babu komai abinda aka hana shine ka faɗi munanan kalamai ya Allah ne sa kaman haka ba dan me ka dauke mun kaza ina saboda shi ya kawo shi kawai himar yau shi ne amsa yau to shi ne da ce sai na gane cewa shi ke nan mazalla ya rasu sai ka fara saka ɗauka na sai faɗi ya ce wa hatta hawattu alal ard na faɗi ƙasa shi da sami ta huta laha da zai na faɗan wannan aya alim da zai sanar kadima sai na gane cewa mazalla ya da su kaga Allah ya kawo al'umma mafita sanadiyarwa ta da abubakar ya tabbatar wa duniya a take a lokacin cewa lalle fa manzon Allah ya da su kuma duk wanda yake musulunci in dan manzon Allah kake yi to shi ya da su ka san da wannan in kuma kana idan Allah ne to Allah yana nan dimin da'iman wa abada baya mutuwa dan ka tabbata da addinin yace wata saraban ako na ba'al ne alfariyu wa azalmatul allah madina ya ce daga nan fa sai abubuwa muna na labari mara daɗi su gaba da yaduwa da abu mara kyau da ya faru a madina na cewa labarin mai mutar manzon allah ya ce madina ta yi duhu azalma ta yi duhu ba kirin babu daɗi arja'uha duk ta sanar sun yi duhu ma'ana hasken da ake gani da ga manzon allah a raye yanzu ya rasu shi kenan sai kowa ya rika ganin duhu saboda bakin ciki da damuwa annabin allah annabin rahama ake ka masa wahayi ka zo ya ce maka yanzu nan Allah ya mun wahayi ya ce mun kaza kaza ko yanzu babu shi yanzu ka ce kaza da hukunci kaza ne yanzu an soke ya zama kaza a ji abu daɗi wannan ayi yanzu babu wannan an gama. Eh. Hmm. Saka ta gumi. Malam mai umar Allah ba ku. Eh lokacin. shekara nawa da yawa su yi haka ne rayuwa duk da ka take a shafi shafi ce ai ya ce fama ina ne fama ka an na zulkar madina bitarkar madina kai ka ɗauka ba ba garin madina muka sani a jiya ba ne ko ina ka duba kawai kowa a cikin bakin ciki kowa a cikin damuwa babu walwala a gari gari ya yi duhu an ɗauki hasken gari an ɗauki albarkar gari shi kenan gari ya zama kuma wani abu daban ya ce ƙala anasun a zai kisar da Allah ta'ala arhu ma ra'aitu yawman qattun asana yace ban taba ganin wani yini ba a duniya mafi kyawu ko eh wa adwa ko mai haske min yabi da alaina rasul sallallahu kamar wani da manzo Allah ya shigo garin Madina ya iyo hijira daga Makka ya zauna a guba yau ga shi ya shigo garin madina ta ban taba ganin wani yini mai farin ciki mai murna mai haske mai daɗi kamar wannan yinin ba domin shi anas da ransa take wannan abin ya faru zan manzo Allah madina da ransa da hankalin da kuma ya sani ya ce ma ra'aytu yawmal qafun akana aqbahu wala azlam min yawmi ma tafiye su sallama kace ko ban taba ganin wani yini mai muni mai duhu mai bakin ciki kamar wannan da aka ce yau manzon Allah ya rasu ya ga na farko na farin ciki na haske da daɗi zo manzon Allah garin Madina garin Madina ta yi haske ko to kuma dai na aka ce yau ya rasu shikenan damuwa bakin ciki kuncin rayuwa eh yace laqad kana min akid ko za mu ga to za tsaya nan ko to kaga wannan babbar musiba ce manzon Allah ya bar duniya ta ce eh mu karfa shi ya ce laƙari to ai ba ba layi ɗaya ba ne daga an faɗa kuma hadisin nashi ne ka gane bayani ne kamar ta hadisin a ƙarƙashin sai eh shi ne babu damuwa za mu tsaya da ba matsala ba ne kuma shi kun Allah mun zo ƙarfi littafin fa gaba ɗaya kaga safi muna da makaratu makaratu mun gaba littafin nan Allahu akbar karatu littafin kaga zo ƙarshe ko za mu sa littafi sabo da muka gama ko eh sai tare za mu saka riyadus salihin sai muna karanta ko aka kowa sai ku yi dabi'u da halaye da fara insha Allah dama abu kuma sai a ƙara su don zaka ji an ce maka babu sabar babu kaza tauba haka saboda kana a koyi dabi'u masu hal masu kyau insha Allah shi za mu karanta sai kowa ya nemi ya shi kafin Allah sa abu da muna rayu a ga daga sati zai gama karatu da yiwa daga nan ko sallama ta zo ko to insha Allah kowa sai kokari sai na shi Allah ya yarda to anan zamu ta insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi eh gaskiya ne akwai dan uwa man jaji da nake karatu da shi anan bai wa su sai so sani ba bai zama anan gurin kusa da mu haka mallan jaji dan agaji to Allah ya jarrabe shi ya gamu da hatsari da an bige shi a mashin ya karya kafa kuma da ma rana ita yau muna karatu ce mun ammar waya ɗansa wani ya karya mar ɗansa a hannu shi kuma gashi ya samu karya hawa kafa wannan jarabawa ce ibtila'i ne muna roƙon Allah ya masa sauki ya tare kafadin sa ya bayar sauki cikin sauki da dan da shi gaba da kuma Allah kare rayuwa tana buƙatar dagewa da addu'o'i saboda mutum da suke cikin yawa sai ka koya kanka ɗabi'ar yawan yin addu'o'i da kuma yawan yin sadaka saboda bala'in ya yi yawa sosai muna fatan Allah ba shi lafiya Allah karfafe shi eh sosai ma kuwa jiya mun je mun duba shi kuma ai sai sosai akwai alamun cewa ya samu kyakkyawan ɗauri in Allah ya yarda muna masa fatan ya bari gaske sauki Allah ubangiji ba shi lafiya mu kuma Allah ubangiji ya kare mu Allah ba ku san mu lafiya da zama lafiya subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wala hawla wala quwwata illa billah